أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله za mu karanta wannan saƙon maulan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ke cikin wannan littafi mai albarka na Faidul Rabbani na maulan shi Ibrahim na maulan shi Malam Hamza radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kawo daga ƙarshen wannan littafi wanda ita wannan wato risala ne ko na ce saƙo ne da maulan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya aiko ta zuwa ga ƴan uwa waɗanda sa'i suke keta iyaka suna dogaro da cewa wai mai lamu shi wajen rajin lawu ta'ala anhu shine ya mutu wannan ramani suna daga suna shaye-shaye suna aikata aiki na alfasha aiki na haram suna faɗa suna cewa ai shodan ne ya ɗauke musu wannan abu alhali kuma shodan baya tare da su shodan baya tare da su sai su sha taba ko su sha giya ko su yi ma'amala da mata ko su wato su je su yi sata su dinga kiran aizu shehu ya lamunce masu komai don haka ba sa tsoron keta wato keta haƙoƙin mutane Allah ya kiyaye to shine shehu yayi wannan risala shine maulana shehu malam Abdul Radiyallahu ta'ala anhu ya sanya ta karshen wannan littafi na faidul babbari saboda ƴan uwa su amfana yace wayalidi yana biwa wannan littafi risalatu sheikh saƙon Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an yace hadhihi risalati shaykh allati arsalaha ila ba'd al-ikwan wannan saƙon sheki ne allati wannan da arsalaha ya aika ta zuwa sashen yan uwa wa hiya nasihatun li jami'il kibar yace ita nasiha ce ga dukkan manya manya wasiga da kuma kananu duka kowa da kowa wannan saƙo ne zuwa gare shi na fa'alallahu biha fi jami'il ikwan ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu ita a cikin dukkan ‘yan uwa amin sun ma'amin. Ya ce, Bismillah ar-Rahman rahim al-Muntaqim al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Ya ce, Zan fara da sunan Allah wato ko Bismillah na fara da sunan Allah ar-Rahmani mai kyauta a duniya ar-Rahim mai jin kanmu ne a lahira. Al-Muntaqim wanda yake mai ɗaukar kansa al-Aziz wanda yake mabuwayi. aljabbar wanda ya tsora sama da ƙasa gaba ɗaya kuma yake gyara duk wani wanda ya kare ko kuma duk wani wanda baya kan da ya zuce shi ta kare Allah yake gyara to wannan jabbar din tana da ma'anoni sosai akan sunan Allah subhanahu wata'ala ne al-mutakabbir wanda yake mai girma wanda yake shine mai nuna isa wassalamani ala rasul sayyidil abdi gaisuwa guda biyu wato salati da aminci kenan tabbata a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine shugaban bawa wato shine shugaba gaba da duk cikin bayan Allah to shine shugaba alqadi wanda yake faɗa yake cewa ya Fatima bintu Muhammad ya ce Fatima diyar diyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ubni anki min Allah shay'an yace ba zan wadatar da ke wani abu ba a gare ki daga Allah subhanahu wataala to ya fara kawo wannan wannan hadisin ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake wasu abai nasiha da sauransu waɗanda wato dan manzon Allah sallallahu alaihi yana musu kasfi dogaro da wani abu na aikin su da suke ganin suna da shi ko kuma wani shugaba wanda suke da shi ke tunanin ko shi zai tsiratar da su daga azabar Allah gobe idan ba su yi aiki ba to shi ne sai Allah wato sai manzon Allah sallallahu alaihi ya kira sai tana faɗi mai yace ki tsaya ki yi aiki dan ni ba zan wadatar da ke ba a wajen Allah subhanahu wataala wato wannan ana nuna ne don mutane su tsaya su yi aiki kar su tsaya su yi dogaro da cewa ko kuma suna ganin cewa aikin su aiki zai kubutar da su eh aikin su zai kubutar da su to su tsaya dai su yi aiki ko kuma su rinka ganin cewa aini dan wane ne ko kuma a'a aini wato shehi na wane ne ko kuma ni baba na wane ne ko kuma ni na samu kaza ko kaka na wane ne mutum sai ya kiyan aiki ya ce ai su gobe kiyama su ne za su kai su zuwa aljanna su za su muke musu wannan wato abubuwan da suka aikata to wannan hadisin yana mana ishara ne akan haka cewa kada mu ringa dogaro a wannan in cewa mun sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi kuma ya turo shi rahama ga mutane kuma Allah zai sa shi yake to to to amma dan kada a yi dogaro sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan domin cewa wannan kharijin wato kharijin makarajar dajjal ne ya fita ne mafita ta tsawatarwa sallallahu alaihi wasallam yace amma ba amma bayan haka hamdihi wato ina gode wa Allah subhanahu wata'ala da abin da yake dacewa da shi ma'ana yabo da godiya da bata ga Allah bima yaliku da abin da yake dacewa da shi fa yasiru salani yace gaisuwa ta ta sabi ila waladina zuwa ga danmu Ahmad Sam wato shine Ahmad Sam wa Malik Su da Malik Su duk sunayen sahabban shehu ne wa ila kulli man yakiku alaihi da ma dukkan wanda ya tsaya a gare shi liman yadda il intisabu ilaina duk wanda yake dogaro mana yadda yake da'awa na intisabi zuwa gare ni mujibuhu wato sababin wannan sako shine al-ilam sanarwa da cewa bi anni isnani cewa da ni mutum biyu laisa minni baya tare da ni mutum biyu baya tare da ni in shehu yace wala min at-tariqa fi shay sannan kuma ba shi da ba shi da wani abu daga cikin tariqa ba shi da wani sirri ko wani abu daga cikin tariqa to shine yace majzubun lam yasluk wa salikun lam yujzab majzubi wanda bai yi suluki ba majzubin da bai yi suluki ba shine mutumin da wato irin zafin ara ko kuma nutsuwa a cikin lamarin Allah ko zikiri haka ko kuma tunanin Allah haka ko yaban Allah sai ya zamo wato yayi tazaba yayi tazaba ya shafa kowa da kowa ya zamo baya ganin komai an gane ko to amma bai taballi ba ma'ana bai sauko ba daga wannan yanayin da ya shiga shine lam yasluku bai yi suluki ba eh ma'ana kamar dai ka ce dai majzubi wanda kawai tan hakika wanda baya shari'a yau zai shari'a wa salikun da kuma wanda yake saliki amma lam yujzab shi kuma baya ta zama wato baya ta zama ko ya ne shi ba ruwan shi kawai shi dai kullum a cikin zaki baya baya kudurin Allah subhanahu wataala a cikin zuciyar shi balle har ya shiga wani yanayi da zai zama cewa saboda tunanin shi da Allah ne da ambatan Allah ne har ya kai ya kare a cikin wannan yanayi baya yi to shine dai kawai dai shi ma a bayyana abin da za a gane kai tsaye mu za su gane mutumin da yake shari'a amma kuma baya baya amfani da hakika bayan amfani da hakika tunda ita almahallu da haqiqati wato almahallu da haqiqati qalbu mahallin hakika shine zuciya eh wa mahallu shari'a ko wa mahallu salikun al-lisan mahallin nan na shari'a ko da abin shine baki na to shi ne ce amma fa in bakiya ala halihi ma idan suka wanzu abu sa halin su wa wasafa an sai ma kuma suka tsaya hakan abu sa tafiyar tasu shi yake to ba na tare da su ba na tare da su don haka yake ma duk wanda jazaba shi ta wuce ta sa'a daya in ya jazaba jazaba nan ta wuce ta sa'a daya to wannan ba jazaba ba ce ba wacce aka sani ba jazaba ba ce ba yace wa inni sha'ani kama alantu yace ni da bayyana kamar da kuka sani man arada an yakuna mai wanda yake sani kasance da haka ne fi halin a kowane hali to fal yasluk tariqi fil aqwal wal af'al ya shiga hanya ta a cikin zantuttuka ma'ana a faɗa wal af'al da ayyuka bi imtisal al awami da misaltawar umarni wa tinabin nawahi da nisantar hana-hana da Allah ya fi zahiri wal batin zahiri da batini wa ta'addushin da halin kishirwa ne wa tashawwuqin ila al wusul da halin shaukantuwa ne da halin shauki ne zuwa ga saduwa ila marbatil lahi wa rasuli zuwa ga abubuwan yadda Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah mutum ya tsaya nan gurin duk irin yanayin da zai shiga ya tsaya ma wato kaulin mutum amma man yanta sibu ilaina amma wanda yake dangantuwa zuwa gare mu wa yanta sibu shay'an min mukhalafati shari'ati amma yake sassabawar abubuwa na daga sabawar shari'a al mutahharati min tsarki al sharifati wanda take madogaciya bi ikhtihami al muharramati da kutsawa cikin haramce haramce wa tarkil mamura da kuma wato bar abin da aka umarce shi to ishhidullaha ka shaida wa Allah wa ashadukum ina shaida muku bi anni bari'un min ni na kubuta daga gare shi yau na kubuta daga gare shi balle ma har ya riga cewa wai shehu ya lamunce masa to kaga shehu ya ce shi ya kubuta daga gare shi Allahumma inni bari'un mimma sana haulai yace Allah ni na kubuta daga abin da wadannan suke aikatawa da ketawar haddi eh da ketawar haddi yace fa ya hadar allazina yukhalifuna an amri allazina yukhalifuna an amri wadanda suke sabawa daga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah to fa ya haziri su yi taka tsantsan an tusiba mu fitnatan kada musiba ta same su aw yusiba mu azabun alim ko kuma azaba mai tsiki ta same su wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minun yace ku tuba zuwa ga Allah ya ku wannan wato ya ku mu'minai lalakum tubinun da Allah za ku rabota wa ma qultum min anna muridi sannan kuma da abin da kuke faɗa abin da ake faɗa cewa wai anna muridi hakika muridi na mu'abun wani bango ne mumtalikun min asli Allah hadratus salatati a cewa an cika shi da asirare na halarori guda uku fa na'am yace eh haka ne dacin aina muridi sai ta ce wai waye ne ma muridi na waye muridi na shi yace fa huwa a awadu min kibritil ahmar itakum yace ni fa samun muridi na shine mafi wahala daga samun farar wuta a wajen ku a ce a samu farar wuta a wajen ku ai kaga abin zai wahala ce to samun muridi na ya fi wannan wahala amma mutum yanzu da ya tashi ce ai ni kaza ne ni ya ma kai wani mutsani ai ni mu ne da shehu zai mu ce ganin ma shehu zai muna ganin shi a bayyane ya zo mana ya mana kaza ya ce mana kaza ya yi kaza ya yi kaza a can ya zai jayi mutum ya riga ganin kamar shi kaɗai ne kan shehu zai din har ya ce ce ta wasu addu'o'i da ba su kamata ba ya ce in kana da amurka ma wa sabtun idan lamarin ku kuma idan lamarin ya kasance kama wa sabtun kamar yadda kuke siffantawa kamar yadda suka siffanta na cewa wai wato wai kowane ma'ana kowa muridi na ne an cika shi da asirare guda uku kowa kaza ne kowa kowane aka birkito muridi na ne yace to kau yusuku an arfa al izra an kullu muqaddim yace wallahi an kusa a doki izini daga dukkan muqaddim yukuta hamu bi hadrati il muharramatu yake kutsawa a halara a farharamtawa walam yakun bima wajaba alayhi bi sayyiba da abin da ya wajaba a gare shi ba yace fa in ajaza yuhajir ila Allah wa rasulihi yace duk idan ya gajiya kuma idan ya gajiya wato yayo yuhajir yayi hijira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah da kuma zuwa gare mu idan ya gajiya da hakan kenan fa wallahi yace na rantsi da Allah ma auqafa sayrul ulaika ma auqafa kace waɗannan ma auqafa ba za ta tsayar ba wato ba za ta tsayi ba hatta da ja'u ila ta'annusu bil hawadisi har sai sun dawo zuwa ga iba hasu da abubuwan da aka farar da shi eh abubuwan da aka farar da shi to shine tafiyar waɗannan mutane yake ma aukafa ba za ta tsaya ba har sai ta dawo zuwa iba kewa daga abubuwan da aka farar illa ila ahadihim bina sai dai da tsawon wato zamanin su da mu kamar hajara ma'ana fi kasirin min al-awqati yace duk wanda ya halarto tare da mu a cikin mafi yawanci daga lokuta ya halarto to yanzu da amma sha'awat mu bai da manta ma sha'awar ma dandanan abinci ma dandano na sha'awa ma manta shi yake fa inna hunaka shubbanu domin mu na wajen mu akwai matasa sigaru yara kada na su da amma sha'awat hakika sun manci dandanan na abinci na sha'awa hatta anna minkum man yansa zawjatahu akwai wanda ba shi manta matarsa wala ya wala ya fiya illa bi izn ba ya ma zuwa wajen tafiya da izini sai an tana manta mai wai kai ka manta ba wai kai ka manta kana da mata ne kana sai ta kai wal ikra ila tidasta kuma akwai da a tidasta min ya tashi wata to haka za ta lani zaki wal gairula yace to haka almajiran mu suke ma'ana suna tsayawa ne akan iyakoki na Allah su tsaya su kirki abinda za su samu saduwa zuwa ga Allah amma wal ghayr wasu kuma la a fala budda min ar-ruju' ila Allah bi tawrat bi tawrat wal in wal imtisal yace babu makawa daga komawa zuwa ga Allah da tuba da kuma musantawa wal ijtinabi da nisanta wa zuwa da gurin duniya wa warabi da tsantsini wa sa'alim da koya wa qala ta'ala li wali da awliya Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa ga waliyin nan na waliyai yace wa qurratu dinni ilman ka faɗa ya ubangiji ya kara mana ilimi fallazi ya yi bil muridi to abin da yake dacewa ga muridi Allah ya kifa sayruhu kada tafiyar shi ta tsaya hatta idza la ikati har sai idan ya risku da mu ne sai idan ya risku da ni da dukkan abin da wato ake nema an nuna mashi abin da kuma ake bukata an nuna mashi to sannan muridi zai tsaya misali zai zamo ya kai inda mazaje suke zuwa wa in asala alayya halu idan kuma halin shi ya rikitar a gare ni yarhal ila shaykin wato yarhal ya tafi ila ila shaykin zuwa ga shehi a alamin ni makamin mafi dokar makami daga gare ni to ya tafi ya tafi zuwa ga wani shaykin wanda ya fi makami daga gare ni nan kawai shehu yana faɗin magana ne akan masu irin wannan wanda suke ganin abubuwan wato suke faɗar irin waɗannan abubuwa daban-daban ya ce idan idan halin sai zamo ya rikita daga gare ni to ya tafi zuwa ga shehi wanda yake mafi dokarar wato wannan mukami da gare ni wa alamu ku sani da kuma kuma Allahu ala muku rahama inna kaseeran min al-muttaqina fi hadhihi tariqati hakika da yawa masu da'awa daga wannan tariqa sattun nasu an sabilillahi sun toshe mutane sun hana mutane daga tafarkin Allah da adamin istiqamati da rashin tsayuwa da rashin tsayuwa akan daidai wa man intasaba ila Allah duk wanda kauye yayi wato ya dogara ya tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala ya jingina kashi ga Allah wa tare ya saddu an sabili ya zama kuma yana toshe mutane daga tafarkin shi fa kada baraza Allah bil muharabati hakika yayi fito na fito da Allah subhanahu wataala da yake fa tare fi izbi ala al inkari al ashqiyan sai zama daga cikin jama'an nan masu wato jama'an nan ahalin inkari da rashin azumi da kaunihi sababan da zalika domin kasancewa shi sababi da haka wala budda la kun min al huduri ma'ana da haka babu makawa a gare ku daga hadartowa tare da mu fi tasirin min al-awqata cikin mafi yawa daga lokuta ma'ana halartowa tare da mu shine ya ringa bibiyar menene muka aikata ya aikata menene muka yi wannan shine kawai la takudu anna adaba suluka ku kurka daga gare mu wato ladabin nan na suluki kama akattum haqa'iqal jazbi kamar yadda kuka riki hakikanin jazba din to haka nan za ku rika ma'ana abin da kuka mura yi na shari'a shi ma kuma ku ringa yin shi ومن فعل ذلك ودي aikata wannan fakar faza ko zan azima shi ka rubuta rubu mai girma amma za ka ga shi Ibrahim yayi sallah shi Ibrahim yayi azumi shi Ibrahim yayi aure ya nisanci wato matar da ba nashi ba amma kai ka zo ka ce wai a shi Ibrahim ne ya lamunce maka haka to wannan wani irin abu ne wannan wani irin abu ne to shi ne shi wace wala budda lakum babu makawa a gare ku min daga yirin manakin daga jirkitawar wato musulman ku ce Allah ki ta kaufin ikiwani da take afkuwa kuma tsakanin ƴan uwa biriyar da hannu wanda tsari da harshe wal kalbi da zuciya nan kuma shi ya dawo tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa ɗin wato Christianiya masu zafin wannan wannan ya biki wannan wannan ya sace wannan musamman irin masu lafaikun ko sai a zo a duke ma kaya sai a ce ma lafaikun wannan duk kuskure ne wallahi sai dai Allah ya kiyaye kamar suna hadisi kamar yadda yawa cikin hadisi wala budda liman yuridu intifa'a bi hikmari dum min nadar wasaya nasban wa nasra yace babu makawa ga wanda yake nufin amfani da hadda cewar abin da yake zuwa daga gare na daga wasiyoyi na nazman wato na baituka na tsari na firan da kuma zube kaman wannan wa hazi li barawa yace wannan takarda da muke gani izu ha wajibin li kulli murid kiyaye ta wajibi ne a bisa dukkan murid duk murid ya kiyaye wannan takarda da kuma abin da ta kunsa wa kullu man waqafa alaiha duk wanda ya tsaya akan ta to fa liyansaqha to ya rubuta ta duk wanda wannan ta kaje ta ji zuwa gare to ya rubuta ta wai lazin ha kuma ya rubuce ta wa ya qara'a ya karanta ta kullum yau kowace rana domin mai domin ya ringa tunatar da kansa kan ba da karin kansa sannan yana tunatar da jama'a wa aqimu salata kuma ya tsaye da sallah wa atu zakati ya bada zakka wa sumu ramadana kuma ya azumci wata ramadana wa hajjul baiti da cikakken Allah man saka ila ya sabila ga duk wanda wato ya samu ikon ba wannan shine musulunci kuma shine ake nufi ma da tariƙar ma gaba ɗaya wata saddakun malin wajen da kuma ku yi sadaka da dukiya dan zakin Allah fa fil hadithul muslima cikin hadisi na muslimu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tawhu bi shi'ril iman yace sarki rabin imani ne walhamdulillah tamla'u al-mizan alhamdulillah tana cika ma'auni wa subhanallahi walhamdulillah tamla'a tamla'u aw tamla'ani wato subhanallahi da alhamdulillah tana cikawa ko tana cikawar ko kuma tana cikawar ma bai da samawati al-ardi abin da ke tsakanin samai da kasai yace wa salatu nur sallah haske ne wa sadaqatu burhan sadaka kuma burhanun hujja ne wa sabru hakuri kuma biya'un haske ne wal qur'an qur'ani kuma hujjatul laka hujja ne a gare ka au alayka ko akan ka kullun nasi yace dukkan mutane ya gadu akwai masu wayuwar gari babba ikun nafsahu akwai mai haɗi wato mai sayar da kansa fa mu uci kuwa akwai kuma mai kyantawa au mu bi ko mai halakar da kansa wa qala lahu ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa wa huwa asdaqul qa'ilina shine mafi wato shi ne mafi gaskiyar duwar mai fada inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi hakika Allah yana umarni wato da ayi adalci da kyautatawa da bada wato wa ita'i da bawa ma'abuta kusanci wato hakkin shi ne na sadaka da sauransu da kyauta ko yana hana alfasha yana hana daga alfasha wal munkari da abinci wal baghi da tsananci to kaga amma mutum sai zo ce shi ya lamunce ne kaza sai zo ya kirki abin da zai dauka ya tata yi abin da abin da wato bai kamata ba shi yasa ake yi yace fal wailu kullul wailu kwarin azaba kwarin azaba dukkan kwarin azaba ya tabbata liman ga wanda la ya talaka hukuman lahi bai karɓi hukuncin Allah ba wa rasulihi da manzansa bil qabul tami da karɓa cikakke lakin man balaga hu kitabuna yace wanda littafin ne ya isan masa wa taba ya tuba wa tadaraka ma amkanahu sannan ya riski abin da yake da iko nan a kansa to fa lahu sa'adatu darain wato yana da arzikin gida da ji guda biyu duniya da lahira afallahu amma salam wato Allah subhanahu wata'ala ya abuwa daga abin da ya shudi wa man lam yanza wato walam wa man lam yanza duk wanda bai tsawatar ba kuma bai wato bai kiyaye ba bai taka tsantsan ba bai tsawatu ba to fa ushi da Allah ina shaida wa Allah wa ashhadu kuma ku shaida inni bari'un minhu ni ba ni bashi wala abra'u minhu la wato wala abra'u minhu illa ba da bara'atin lahi kuma ni ban ku fita da shi ba sai da wato sai da Allah ya ku fita da shi sannan ni ma na ku fita da shi wa rasuli da manzansa saboda yadda na ba hadisi da Qur'ani da kuma abin da ake yi ba daidai bane ba na ku fita da wato Allah ya ku fita sannan ni ma na ku fita da shi da haka wa alaikum bil iksar min salatil fatih na hore ku da yawa tayin salatil fatih da ma'ubulika wa alaikum bi katmil asrar na hore ku da tsoyewar asrarai wato alhaqaiq kenan kaulan wasu idan fada da aikata ba wa'aduhu ankum tajahud bi kalami ahli al-aqaidi sai ta nan wa'aduhu ankum ina kira wada'u ankum ku bari daga gare ku at-tajahud wa bayyanawa bi kalami ahli al-aqaidi da zancen na alan aqaidi wasu da kusa da su su gare ta farki madaidaici eh ku bar duk wani abu wanda yake na bayyanawa akan haka shine wada'u ankum tajahud wa tilka da'awatu ɗagutun yace wannan sha'awace sha'awace da kuke bi to ɗagutu ne ta abuduna da kuke bauta mata ba da da'awar imani bayan kuma ga da'awar imani wa qala ta'ala Allah mai kin sarki na cewa faman yakfuru bi tagutu wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil qurwati al wuthqa lan tisama laha wallahu samiun alim yace duk wanda ya kafirce bi taguti da tagut ya kafirce masa ma'ana baya kan taguti wa yu'minu billahi imani da Allah faka da sabta ka bil urwati wuska yayi ruku da igiya a bincacciya dan ke samu lawa da babu yankewa a gare ta wallahi samin alim Allah ne jini kuma alimu masani yace wa anta ya ahmad sam ya sai ahmad sam ballig hadal kitabi ila man yantasibu ilaina ka isar da wannan sako zuwa ga duk wanda ya dangane zuwa gare fa arsil ila kulli kabir ka aika zuwa dukkan wani babba fi mahalli a bakiran sama ana zawiyarsa nuskata ka aika mashi da wata rubutacciyar takarda minhu daga wannan takardar ya kara a hudu man ma'audan ya karanta ta ga wanda ke tare da shi wani man aure hudu wanda ke kewayen sa wa algumin Allah ina kauna daga Allah an yi ba a minkum qulubun safiyatan wa huzunun wadiyatun wallahu ya adina wa ya adikum wa salam yace wa arzu ina kauna min Allah daga Allah an yi ba a minkum qulubun wato qulubun zikata zikata waɗanda suke safiyatan tsarkakakku wa izin da kunne wadiyatin mai kiyayewa ya taba a minkum ya ringa bibiyar sa minkum daga cikin ku mana ya ringa bibiyar wannan takarda da komai da ma wanda na aiko da kilafa da komai ya ringa bibiyar sa wallahu ya dina Allah shirye da mu wa ya hadi ku ne shirye da ku wa salam wato assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh katabu Ibrahim Ibrahim shi ya rubuta wannan takarda bin Alhaji Abdullahi Alhaji Abdullahi al-Kaulaki wanda yake mutunan kauraha a tizahu wara'ahu min kulli ba'asin amin wato Allah ya kiyaye shi ya tsare shi daga dukkan ba'asin tsanani amin wannan takarda ta iso shi lokacin sa nan lokacin a cin kafin ma wannan wato cin kafin ma mu wannan program da yayi wa fati eh cin kafin yayi wa fati ya sanya ta ana a cikin wannan takarda a cikin wannan littafi ke ne inda dama sai shi shi jan zan bari bayyana ne yayi littafin kuma da yayi littafin a ya kai wa shehu jani zangon bari gari kuma shehu jani ya izinin da a buga shi lokacin kuma shehu ya turo takardai shehu kuma ya sanya wannan takarda wato malamin shi malam hamza sai sanya wannan takarda a bangon wannan littafi a kace da shehu jani ya izinin cewa kowane ya karanta ta a wato zawiyar su to kaga in ya sanya da shi kenan kowane lokaci in dai mutum muridin sa ne almajirin sa ne kaga in ya karanta littafin zai karanta littafin wannan hikima ce ta bayan Allah to alhamdulillah sai mu tashi wato wannan kasidu na gaba waɗanda shehu wato shehu shi kuma ya yi su game da ƴaƴan shehu zamu da suke zuwa shi ne ya yi su don murna da zuwan su Allah ya taimake mu da samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu damar cika abin da aka umarce mu